بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan uwan za ka muna daren lahadi ne daren sha bakwai ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1442 daidai wanda yi da 26 ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah shine kasar ɗinmu na 734 kasar ɗinmu na 734 haka ne ko bashir da biyar to haji ba to eh da hudu ne daidai na a rubuce eh ba ji ba Imam Bashir me ka gani a naka eh to an yi ranar ma da baka zo ba to dokta kaji ni ma da na kudin da hudu ne to amma ya za a kenan to bari mu ce da hudu ko da biyar shi ma jibirin sai je bincika mana ta tantance mana kafin gobe ko haka ba to Allah sa mu dace wannan Allah ne shine kasan na 20 da ai 734 ko da 35 sai abin da gobe ta nuna insha Allah jama'a taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam ya azurta mu aiki da su da amfana da su duniya da kiyama ana jima da sauraronmu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarkaci road gaskiya a zaria kaduna state nigeria ita darul hadith salafiya makaranta ce da malamin mu malam albani Allah ji kanshi da rahama ya assasa a wannan gari zaria don cimma manufofin da awarsa da yake yi muna fatan Allah idanifi ya sanya albarka a cikin lamarin idan ba manta ba mun ƙara karatu ne a babu kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idan lam yuqatil awwalan nahari akhara alqital hatta tazul shams mun gama karatun wannan hadisan babun gaba da yau za mu tayi sabon babi insha Allah ta'ala malin ce babu idanir rajulil imama babu idanir rajuli al imama babun da zai bayanin neman izini da ya kamata mutum ya yi ga shugaban musulmi na wannan lokaci ɗin istizanun rajul al'imama mutum ya nemi izinin shugaba a wannan halaye kenan shine ala amrin jami'in kamar da mu zo mu ja cikin wannan aya ɗin ana wani abu da ya haɗa mutane gaba ɗaya musamman mutanen da suke suna da fuska suna da wani matsayi a cikin society ko kuma a cikin al'umma an haɗa ana wani meeting ya za a yi matsala kaza za a yi kaza za a yi kaza amrun jami'un ne ina fatan wasu malaman sun ce kamar ma sallar juma'a kamar an hada sallar idi da dai wasu kuma an hada filin yaƙi haka ana wasu abubuwa to bai kamata haka kurin wane musamman yana da kima da wani kawai a neme shi ba a gan shi a wajen ba a ya kamata ya nemi liman ya sami shugaba na musulmi ya ce ranka dade eh ina da uzuri kaza da kaza da kaza ko za a bani iko in je gida in kaza ko zan tafi waje kaza da kaza lalle ne mu izini tukuna jama'a na fata kun kwance wannan abun Allah ya samu dace malaki cewa li qaulihi saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinuhu innal ladhina yasta'dinunaka zuwa ƙarshen aya Allah ke cewa innamal mu'minuna kadai waɗanda suke sune mu'minai alladhina amanu billahi wa rasulih waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa alaihi salatu wassalam wa idza kan innamal mu'minuna kadai mu'minai alladhina amanu billahi wa rasulihi sunu suka gazgata Allah sa'annan suka gazgata manzansa alaihi salatu wassalam wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan sun kasance tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani al'amari jami'in wanda ya haɗo al'umma ana tattaunawa a kai kamar abinda malamai suka bada misali juma'a ce taro ake za a je yaƙi ne menene haka dai lam yadhhabu ba sa tashi su tafiya kawai a gaba a gansu ba hatta yasta'dhinuhu har sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah ce innal ladina yasta'dhinunaka wa'annan masu neman izininka idan za su tafi ko za su yi wani abu me ƙarshen ayan ma to waɗanda su ne asalin masu imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ula'ika إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فإذا استأذنوك لبعض شأن fa'adar liman shi ta min wasu gafir lahumullah ko inda Allah gafur rahim na'am to shine da ma'ana waɗanda suke haka din to su ne masu imani waɗanda idan na ɗauka ayat gajera ce waɗanda suke wanda suke neman izini to waɗanda su ne asalin masu imani jama'a na fatan kwanci wani abu me kes ɗin da ke faruwa shine me yiwa kai da zaka tashi ka bar mu yanzu yanzu nan muna bukata me wa kai shugaban ya yarda zabin ɗin wata magana zai tattauna da kai ko wani decision da ke so ɗauka da kai sai aka neme ka aka rasa sai ka jawa musulmi asara gaba ɗaya ka jawa mutane wahala shi sa to ba daidai ba ne kai ka kama hanya ka tafi ba tare an san tafiya ka ba musamman cikin tattaun da ake abin da ya shafi al'umma gaba ɗaya jama'a na fata an fahimci wannan abin Allah samu dace malamai kuma sukan buɗe wannan aya da wannan babi cewa ta wajen kana zaune da manya na gaba da kai bai kamata kana za ka tafi kabar na gaba da kai kuna tare ba kawai sai dai waiga ya ga bai ganka ba ina fata an fahimci wani abu a za ka ce to Allah gafarta malam ko ko kaza kaza zan je waje kaza to kaga irin wannan ko da a cikin kilas ba wai kawai malami zai gata shi to kana tafiya bane daga kai za ka fita kilas ana lacca kawai wai kai saboda kana university kai ma digiri kake ko ba haka ban kaga in boko ba su da galibin wannan dabin haka sai ga yaro sako daga tiyata kawai yana kwambo kawai wai shi zai fita ba taking excess daga shi lecturer din ina fatan fahimta ballantana islamiya baiwa Allah ina fatan fahimta wai islamiya baiwa Allah mana wake ganin ma ana wani abu haka so wasu ladduba ne da suke a cikin addinin musulunci ina fatan fahimta na farko shi wanda ke shugaban naka yana so ga cewa akwai darajawa a ciki kana da daraja ka daraja shi sannan mewa kuma kai din a bukace ka akan wasu abubuwa mewa akwai wani abin da kai kuma zai amfana ba wai sharka ce ba a kai abin zai amfana kai baka ma sani ba Allah dai samu dace malam yake cewa qala haddathana ishaq bin ibrahima qala akhbarna jarirun an al-mughira an ash-sha'bi an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qala غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فتلاحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت أعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابتك بركتك قال أفتبيعين أفتبيعني أفتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعنيه فبئته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي وتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البئر فأخبرته بما صنعت به بما صنعت به فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا إمام إمام بخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يأتي إسحاق بن إبراهيم يا بام حديثي قال حدثنا قال أخبرنا جرير يأتي جرير يا بام حديثي عن المغيرة دق المغيرة عن الشعبي دق الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دق جابر بن عبد الله الله قرأ مسير دا قال يأتي gazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji yaki tare da manzon Allah tsira da mutun Allah sabbata a gare shi qala jabis yake cewa fatala haqqa bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riske ni shine tala haqa lahika ma'ana wanda ya gabace ka ka zo ka tar da shi a hanya sai a ce lahikta bihi ko to tala haqa ya zo ya riske ni ma'ana da jabir yana gaba kenan a cikin tambaya annabi ya ba su dama su wuce gaba kenan dan mutum annabi ba shi dama ba dama ya wuce gaban manzon Allah ko ba haka ba ku sa wasu kujerun annan mana an fahimta ko fatala haqa biyan nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da mun Allah sabbata a gare shi ya raske ni wa ana ala nadih lana qad a'ya alhalin ina kan wani raƙumi namu ya wato ya tibiri shine nadih raƙumi jamal kenan ina fatan fahimta a'aya shine ya tibiri ya gaji ya ki tafiya haka za a ce da Hausa ko yayi tutsu kenan jaki ne ke tutsu ko to raƙumi ya ki tafiya za a ce da shi kenan ina fatan fahimta wato dai da raƙumin namu ya tutse din nan ma har sai ke cewa fala ya kade siru kamar ma ba zai tafiya ba baya kusa ma da ya motsa ka buge shi ka zabure shi dai ya tutse ba zai tafiya ba fa qala li sai manzo Allah ce da ni mali ba irika me ya samu raƙomin ka ya tafi da kai qala sai ce qul zai ce a'aya ya tutse ne ya hutse qala sai ce fatakhallafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabaka shi sai ya ja da baya fazzajarahu sai tsawatar da shi da mai tsawa wada alahu kuma manzon Allah ya raƙumin addu'a cewa Allah sa ya tafi Allah ba Allah warkar da shi daga wato wannan tutsancin da yake ji fama zala bayna lil ibli qudama hayasiru tun daga lokacin da manzon Allah in za ku tana makanta karatun a baya sai da manzon Allah dauke ta istanda ko ya cukare shi da ita kun fice abun ko sannan mai addu'a to tun daga lokacin sai raƙumin sai ne Allahu akbar sai ya gige kawai shikenan fama za la siru bayna yadayil ibli qudama bai guje ba raqumin nawa yana gaban sauran raquma a gaba gaban su yasiru yana gaba wato sai zama yafi kowanne raqum da ke cikin karabka sauri yafi su lafiya fa qalali ana cin haka ne sai manzo Allah ce da ni kaifa taraba iraka jabir to ya ka gani yanzu ya kake gani raqumin ka kenan qala sai ce qultu sai ni jabir sai ni ce bi khairin na ga cikin alkhairi kad asabatu barakatuka shi ma ya ɗanɗani albarkaka ya rasulallah albarkaka ta shafe shi ina fata kun fahimci wannan abin sai ma sai yake cewa ƙala sai ce afa tabi'unihi shin jabi za ka sai mun da raƙumin naka ƙala sai ce fasahayaitu sai na ji kunya a raina ban da nufin sai da raƙumina to kai ko dama kangarar raƙumi hutsatse yanzu ya zama lafiya yana gaba gaba wa zai so siyar ko ku lura kuma raƙumin kaka mun ta da barci ba kan asabatu barakatuka albarka shi ta shafe ka to kai zaka sai da raƙumin da albarkar manzo Allah ta shafe shi ya warke ya zama mai lafiya kuma to amma kuma annabi ya ce ya ka siyar mun to ka kai ne zaka yi hmm sai ka ce gashi nan manzo Allah kyauta ko ba haka ba ko duk Allah samu dace to shikenan sai ce wallam ya kullana nazihan gairu abin da yasa naji kunya abin saboda ba mu da wani raƙumi wanda muke shayar da gonakin mu wato ruwa da shi raƙumin da ake bayyan ruwa bayi abin ake ba da gonaki ruwa shi suke cewa nadih ina fatan fahimta to ba mu da raƙumi muna da gona musu jabir kuma raƙumin da shi kaɗai muke jawo ruwa muna ba gonakinmu na dabino shi sa sai na ji kunya amma dai haka na sai ce faƙultu sai na ce ƙala sai ce faƙultu na'am sai na zuwa ce yi manzan Allah sassalam zan siyar maka ƙala sai ce fa bi ne ka siyar min da shi ya ce fa bi tuhu iyahu ala anna li faqarahu sai na sau da manzan Allah wannan raƙumi akan ukiya da mun ji a can baya ko amma ala fa bi tuhu iyahu ala anna li faqara zaharihi sai na sau da manzan Allah raƙumin amma da sharaɗin anna li faqara zaharihi zan hau bayan raƙumin nan har zuwa gida hatta ablugal madina sai na isa madina bai'un wa sharɗin kenan ina fatan fahimta ya rasulullah na siyar maka ayin ciniki an ka siya na siya ga farashi na siyar maka to sai ka ce amma ka sa sharaɗi sai an kai gida wasu 'yan mazabin suna ganin haka ba zai yiwu ba ina fatan fahimta amma ya tabbata ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in dai an cinikin sharadin sananne ne ba majahulin sharadi bane ya halasta kuna fata kun fahimta wani zai sai da gida sai na sai maka da gida na amma sharadin zan zauna wata uku kafin lokacin ya halasta ko bai halasta ba ya halasta saboda sharadin istithna'i da ke zo ya zo da bayyana hakikanin abin da ake nufi babu garar a cikinsa to amma sai ce maka zan sai maka da gidan nan amma zuwa in gama nawa gidan ina wa gina wani gida a gonar ganye ko a abin da mai take suna gaskiya ko a can nagoyi amma dala gashi mun ciniki da kai amma kafin gama wancan gidan ya halasta ko bai halasta ba eh me yasa indefinite ba ba ba lokaci akwai garari a ciki ko majahuli ne istisna idan ko ba haka ba da haka ba zai wannan ciniki bai yiwa ina fatan fanci wani abin Allah ya samu dace ana gama wani lokaci kai tashi ba ni gidana kawai kaga zai ce kuma ba a mai adalci ba ko ba haka ba to wannan istisna to irin wannan tun da ya san cewa eh manzon Allah na san madara kwabi amma da sharadin zan hau zuwa garin Madina to kaga wannan an san istisna'i da aka a cikin cinikin jama'a kun fahimci wani abun ko Allah samu dace sai yake cewa qala sai ce fa qultu sai ne ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni arusun ya manzon Allah sabon ango ne ni fasadantuhu fa adina li sai na nemi izinin manzon Allah cewa to manzon Allah bani izini in yi gaba riga sauran sojoji isa gida kenan fa adina li sai manzon Allah ce to je ka an baka izini shine muhallin shahid na hadisin ko cewa sai da ya nemi izini kafin ya tafi ina fatan fahimta Allah samu dace sai yake cewa fataqaddamtu nasa ila madina sai na riga sauran mutane zuwa garin madina hatta a taitul madina ta hasse da shigo garin madina din falaqini khali kawuna sai haɗe da ni fasalani anil ba'iri sai tambaye ni kai koya ka kare da wannan tagurar wannan buhu tsutsan raƙumin naka fa akhbartuhu bima sana'atu bihi sai na bashi labarin abin da ne da raƙumi na ce na siyarwa da manzon Allah raƙumi din falamani sai zarge ni haba jabiru kawun shi ne yaushe zaka je ka sai da raƙumin da yake shikenan abin da ka mallaka ga kannanka ga innaka ga suwa ga to da me zaka yi noma kenan me yasa baka nemi uzuri wajen manzon Allah ba kenan kun fahimta in ka tashi ba da misalin zargin sai ka kalli matsayin manzan Allah ka kalli matsayin sabai ba wai ya faɗa ba ne don yardan abin da manzan Allah suke da jabir amma me ke yi yana suna mashi me sa baka kai uzuri ba cewa ga shi ga matsayi ga matsayi ga manzan Allah ga matsayi raƙumin a wajenka yanzu ka sai don raƙumi watakila kuɗin ba su kai mana ba watakila kaza da kaza da kaza da kaza wanda wannan yin mana a cikin karatu kuma cewa ashe kawunanmu da baffunanmu suna da haƙƙin shiga cikin al'amuran wanda yake ba na zalunci ba kenan kaka ce wa kai ka girma ko kai ka iya hadisi ko ka yi digirori ka ce kai ba ruwanka da kowa ni ban san mashirmanta wai shi ya ɗauka ƙoƙarin shi ne mai dishi wani abu a duniya ina fatan fahimta ko ana haka ko shi ya raina kowa tun da shi ne ke da digiri shi ne farfesa tun da shi ne alhaji mai naira aljihu shi ne ke da kasuwar sabon gari ko ba haka ba shi da kaza sai raina kowa ina fatan fahimta babu laifi su shiga kuma shi jaru bai ce dan me a kawo kaka samu baki ba kaka samu baki bai irin wannan abun ba ina fatan fahimta wannan abu yana ga cin abin da ya cutar da mu a rayuwarmu sai kaga kirikiri ga abu da ya kamata wani ya magana a wajen amma ba zai yi ba saboda halin muka shiga in kai magana ma jin kunya za ka yi yaro sai ya disga ka sai wulakanta ka matar abokinka matar dan matar kaninka ko matar ka zai maka wulakanci duk wanda yana ga cin abin da don haka shi kuma yaro yana da karancin gogewa ne a rayuwar abuwa yake kallo nan kafin kafa shi ke kallo bai iya kallon can wajen ballantana ya kallo ballantana ga ino faɗi can haka ne ko ba haka ba shi sa kura hatta ilimin zan Allah sai da tsawata wajen neman ili wajen ƙanana ina fatan fahimta babba yana da gogewa na shekaru ya gaji ya ga yau kai yanzu kana kallon ayi ayi mun a gama ne kuma duk wanda ke da shekaru a cikin mai zauna gani a shekarun baya da za a da za a rige da za a ana ribasin din shekara ɗaya zai ce da ba kaza yi ba saboda zai shekar da ya ƙara ta ƙara mai wani ilimin da da ba haka zai kasance akan shi ba haka ne ko ba haka ba Allah samu dace da haka sai wannan kawuna yayi zarge ni falamani sai zarge ni akan haka qala sai ce wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lihi nasta'adantu kuma kafin nan dama manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da ne izinin sa ya ce da ni hal tazawwajta bikran am thayyiban ka ce fa kai aure to budurwa ka aura ko bazawara kun fahimta هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليما بزواج من جابر النبي سن cewa jabiri aure ba kenan kun fahimta ashe za a iya aure sai labe wani su wani su wani basu ma sani ba kenan kun fahimci wannan abun ko mu ne muka dauki al'amarin aure sai an dauka an sa a facebook sai an dauka an yi wasu kati mai tsada mai wani gida gidan kurzunu kurzunu da wani rubutu mai golden golden haka aje ana rabawa office office ana kawo wajen da wanda wanda ba ba a kai mai ba ya ta faɗa har yanzu na shan surutu kan wai ban na aurar da yaniya ban ga wasu ba ni na ga ni ko Allah ya kaddara muhamma sun za su ji ne ma saboda wanda suka zo neman auren da a ce sun shirya a lokacin da haidai mutane su je ce sai da a ce to wani fa na aurar da wance da wance shikenan wata kila sai ce wani wani zo in kira mutum biyu ko da manzon Allah aurar da Fatima ba kai ba kawai annabi cewa kai Abubakar eh je ka an so ga kudin nan a jiya so fatima katifa ya sale da abin nan fulo da 'yan kwanuka akushi a kawo mata ba haka aka wurin fatima ba aliyu ya zo yana so saƙiya annabi ce ya san mai ka zo yi yana da so saƙiya ce a ka zo magana fatima ko ce to ita ɗin dai na ba ta mai da to kai ban da ma dama an ka je wajen uba yariya ai ba ka je mashi katsal-katsal ba ne ko wani lokacin kai baka zama bai kamata ka je ba Allah ya kyauta annabi ce to ka san fa sai da sadaki kana da kaje je ka ka sadaki me kake rice ce rigar yaki ce to je ka sai tunda kana san mata ya je dauka ya samu Usman Usman nawa ka sai rigar yakin nan Usman ya ce nawa zaka sai rice dinari nawa na manta bi ne ko hudu ne kaza kaza ya ce to kashi ya lalabi dinari ya bashi ya bashi rigar yakin ya ce yanzu ciniki ya ule ce to kuma ga rigar yakin na ban maka shi ta tsakanin sabon manzan Allah da waɗannan ahlubaita ƙarya ne babu wannan abin da ake faɗa an ƙirƙiro shi ne an zuba a cikin kawai sadakin fatima ma waye kawo waye biya kenan usman ko ba haka ba ce je kana ban maka ana zuwa kuma abokar eh to ga kuɗi je kawai ka ce fa ne aka je to shikenan kai wane je ka su kira mu an sarawa da wanda wane kira nan da nan aka taro ɗan adadin wasu mutane aka ɗaura arona na fatima kuma yayi kuma ya fi auren kowa ina fatan fahimta amma yanzu je da muka mai da al'amarin ni yasu a faɗa a rediyo a faɗa a midiya ai wannan ai wannan ai nan ai nan kuma yana nan ya kasa ido waye zuwa ya bai zo ba ba haka bane ba a yanzu wani ni da kaina na kai mai kati na ba amma bai zo dan auren nan ba sai ga mutum yana ta jin haushi shi kuma wani shi haka kurin baba shine mai ba ba shine waliyin ya ba ba shi ne waliyin ango ba wai ba a faɗa mai ba yanzu kaman wani zai aure zai aurar da yani bai gaya mun ba kaman wani kaza kaga yana ta kumbura wani ma sai bata wai shi an mai da shi ba komai ba don Allah mu cire wannan al'adun jama'a mu dauki abubuwa simple mu ringa daukan abubuwa masu muhimmanci da muhimmanci ba abubuwan da ba su da wannan muhimmancin ba muna da abubuwa masu muhimmanci da yawa da ma zuwa ka ga yarinya ta gama sakandare ta aure kace wani ya akai kabira ne bata gama sakandare to ga dan wani zan turo shi je kaza da wannan sai mu ce ma dala a maka tafi kai kokari ina ba ta fahimta wato amma kawai daurin aure ne kawai ka zuwa ce a kullu Allah farkin nasu ma yana al'ada ma kenan a sha shikenan fa abin da ka ji kai ba kai zaka baro amma sai mu ce dauke abin ya dauke shi da zafi kuma duk haka muke ina fatan kwanci wannan abun Allah da shi kyauta so manzan Allah in ya zama sahabe ne suka aure a madina manzan Allah bai da labari don ma suna wata al'ada ne fa yake sani fa shine suna sa wani turare da ake shafawa turare kamar mai yake haka wannan aka shafa zai canza kala wannan da ka ga mutum ka san arus ango ne haka abramat dan auf ya zo yana cikin bukhari za mu karanta an karanta wani bangare shi a baya ya gan shi da turare haka ya ce abrahaman ya aka yi ne shi wallahi na aure ne madalla nawa ka bata kaza da kaza to shikenan fa ka je kai walima kaza da kaza kaza annabi mai addu'a sa albarka annabi ya taba kan cewa sai an ga masa ba in ba ga masa ce kuma arena shi ba ina fatan fahimta kuma kowa ku da tunani mutane ba su tunani yanzu wannan irin duniya da ake ciki ta bakin ciki da hasada kawai shikenan da ka samu abin nan da ka kasa aika yara na shikenan ai na sa mata rana ai ne kaza kaza wani ba sai je kutun kutun ba ina fata kun fahimci wannan abun Allah samu dace kuma ni ina gano yana ga cin alamun koyi da arna zaman mu da arna da yana cin abin ke taimaka mana wani abubuwa din kullun kwaikwayo su muke arna idan zai aure akwai wani fasto dan taba ganin bidiyo clip din sa yana yawo yana fada da kiristoci na ga masu wayannan abin da kuka dauka kanku ba na auratayya ba fa Jesus ne kawo shi ba ba kuma ba shi a cikin kiristanci al'adar bature ce kawai ban sani ko na kan gmail na na aje shi yana wa'azi yana kiristoci fada ya ce za ka yi aure sai ka ci bashi sai ka yi kaza sai ka yi anko walla kirista ne fasto ne yake masu wa'azi kai shiru ya caccake su tsab ya wanke su sama da ƙasa ce wannan ba ma kiristanci ba ne kuma ba a cikin babul yake ba kuma ka auna na ka haka a babul cewa sai an yi anko sai an kama hall ƙato sai an sa balan-balan ina fata kun fahimci wannan abu to mu kuma saboda rashin rashin basira zan shigo shi kenan sai mu ta koya da mun ga sai haka mako to da ka ruba ke ma sai haka sai a ce shi ma mutum sai ya koya shi ma to wani daki za a kama wani dakin taro ne fi kyau to faisal ko dai za amma gan faisal ko sai a ce ina ne za a je wane ne can dai inda ake da su sababbi sai a ce nan za a je a kama kuɗin kama hotel ɗin da kawai za a bikin sai ka ji ya kai a yanka shanu biyar a ci daɗi a walima ina ba ta fahimta so tsakanin da Allah bai kamata mu zama duk abin da muka ji muka ga wasu nayi ba kawai sai mu ɗauka mu ringa bibiyar koyarwar addinin ita ce alkhairi insha Allah ta'ala Allah dai samu dace sai yake cewa hal tazawwajta tazawwajta bikran am thayban jabir budurwa ka aura ko bazawara to kaga wannan ya kanta da wata shawara ma ba sai annabi ka ba kenan ko kaga ganin mabiyinka ɗalibinka ko kaninka ko a wajen ma'aikatan da ke shugabanci za ka yi ba mutum shawar ba sai ya nema ba wannan ko ba katsalan da bane cikin rayuwarsa fa qultu sai ce tazawwaju thayyiban ya manzan Allah ai bazawara na aura kala sai annabi ce fa halla tazawwajta bikran me yasa baka auri budurwa ba tulaibuha wa tulaibuka wanda zaka ringa mata wasa ita ma tana maka wasa ina fatan fahimta annabi ce me yasa to baka auri budurwa ba me yasa baka auri budurwa ba kenan Jabir bai da experience din zama da budurwa balantana shi dai ya kallata maslaha ne shi kuma annabi yana mashi da kamata yi auri budurwa saboda tana da advantages na irin wasanni wanda ita kuma wacce wata ba ta iya wani abu ba ta girma me yawa ma a cikin magana ya nunar da manzon Allah cewa bazawaran ma ba karamar bazawara ba ce ina ba ta fahimta ta girma da kamar da mu zo cewa to ai ya aure dan ta masu karatu ta masu ladabi ta masu kaza kaza kaga to ba karamar bazawara ba kenan bazawara ce tana da wasu shekaru tukuna ita kuma ba za ta tsaya kuna wannan wasan kuna tsayar a gida ba ina fatan fahimta dan ta wuce wannan lokacin ko ba ta tsaya to bari Allah sa mu dace qultu sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah tuwfi walidi a wasu shida mahaifina ya rasu haka ake kantawa tuwufi kullum za gaci mabani alama lai sama fa'iluhu ne amma an kata fasara shi haka shi yake a tsarin larabci tuwu ba ka ce an kashe babana ba sai ka ce babana ya rasu ina fatan fahimta amma in za ka bi gundar larabci sai ka ce an kashe babana kun fahimta to amma ba haka larabawa suke rikici kamar da ka ce ni babana ya rasu a wasu shida ko kuma ya ce ni babana ya yi shahada a filin yakin Uhud wali akhwatun sigar ni kuma ina da yara kanana ina da ƴan uwa kanana ƴan uwa mata kanana wa karitu an atazawwaja mithlahunna sai na kyamacin jiyan aure wata karamar budurwa ya sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai duk irin su ce kenan falatu addibuhunna sai zama ba za ta iya ladabtar da su ba cikin su zai wani fada kenan ba wani zai wani fada ko ba wanda zai nuna wani ga yadda ya kamata ga yadda bai kamata ba wala tuquma alaihinna idan ba ta tsayawa a kansu wajen wanki masa kaya wajen kaza kaza da sauransu ba fatazawwatu sayyiban sai na auru bazawara dai taquma alaihinna dan ta tsaya akan wayannan kanne nawa mata wato addibuhunna kuma ta ladabtar da su jama'a fata an fahimci wannan abin Allah samu dace shi ma wannan kaga akwai wasu fa'idoji masu yawa ƙarshen wannan hadisi din ina fatan fanci wani abin inda ke cewa wa wali akhwatun sigar ina da yan uwa kanana fakaritu an atazawwaja mithlahunna kenan idan mutum ya tashi aure wani lokacin yakan bar test din shi ya aure abin da zai zama yana da fa'ida gare shi da rayuwa a ɗabi'ance namiji ya bi son aure budurwa ko ba haka ba to amma jabir ya ƙetare wannan ne kuma zuwa ga mataki na gaba saboda wani abu da ke so cimma a rayuwarsa ina fatan fa daka aure ba duka aure ne ake bin kyalle-kyalle ba kace ka ga wance gaga ta iya jambaki ta iya kaza kaza ba dole wannan ba kamar yadda mafi yawan auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaga masalih yasa yake yin su na na sauda an bijinta ya rasu dangi sun watsar da ita aka ba shawara ya je aure ta na na safiya na na juwariya wace ce duk haka za gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake auren saboda wasu maslahohi na rayuwa ba a ce kuma bai auro saboda yana bukatar yana son sa ba Allah samu dace da haka kun ga idan ya zama maka ga ga wannan budurwa kyakkyawa eh tana ta burge ka amma ba ta da quality da zai iya taimaka maka a rayuwa ga wannan dai kuma babu laifi alhamdulillah amma za ta iya taimaka wa cin manufofin rayuwa to wace za ka ɗauka kenan ya wusazu eh to da kun shiru wace wace kilkilin za a dauka kenan ko idan an yi amfani da adifa wace mai kilkilin za a daura ko ba haka ba amma an yi amfani da hankali fa sai a ruwan da za ta kayo za ka kawo maslaha a cikin gidan in an yi amfani da hankali ko musamman shi kyau al'amari ne su lokacin kana nan za ganta kuma duka ba ɗaya gama shi ke na ma kyam duk kamar ya ɓace sai ga wasan kuma su kake kallo ina ba ta fahimci wani abu Allah samu dake don haka suke cewa jamal kalabi ne akwai na zahiri akwai na baɗini ya kamata mutum fifita jamal na baɗini ta kuna Allah samu dace kuma wannan ba ya kora cewa mutum yi aure kyakkyawan mace bane fa dan ka wanda kikin ya fahimci wani abu daban shi ai wannan ya ce mana kaka aure kyakkyawan mace a'a ba inda aka faɗi haka annabi ma Allah ya ce walau ajabaka husnuhunna ina ba ta fahimta Allah samu dace sannan wannan yana nuna mana mun sha faɗa a kan disnam gaba wannan hadisi ɗin cewa ‘ya'ya su san nauyin da ke kansu na iyayensu ina fatan fahimta ba wai kai kana ɗa ba ubanka ya sha wahala auren uwarka ya sha wahala ragon sunanka ya sha wahala kaza kuɗin makaranta ka ka girma ka zama saurayi ka amma har kullum gobe shi ke wahala da kai yau ba zai iya cewa ya bari shi ya huta ka je ka rike shi waje kaza ka zama ka zama me zaka ce kanka kenan ma tukuna ya kamata duk dan da ya balaga ya zama zai iya sharewa iyayen shi hawaye akan wasu abubuwa da yawa a rayuwa ina fatan fahimta a da a kasar Hausa da muka tashi haka abin yake duk ɗan da ya balaga kai kafin ya balaga ma ƙoƙari yake tsar mutuncin gidansu kun je in kun je ƙauyukan ku je ku bincika ku gani har yanzu ƙauyuka suna da ragowar wannan abubuwa din duk ɗan da ya tashi so yake mene ya kare mutuncin gidansu don haka da sassafa da wani muna bace za a gaisha tafi gona a je a yi abin nan ba za su yarda a ce gonar babansu ta kwace ba saboda abin kunya ne ma a garin a haka din ina fatan fahimta ana na zaga haka an kakkama to amma tun da mu mun zama tura yanzu shine sai da sai da yana karmi ka wahala ya girma karala kullun har ya kama aiki wahala kake da shi wani abu da ke ganin ban dariya ma sai ga mutum a jami'a wai ya zo da ran yaron shi saurayi dan shekara 18 ko dokta wai yana wai yana kokarin neman mashi admission ina ake amsan admission later kuma ka gani iyaye suna haka sai ga yana yawo wai yana neman abin da shi lita idan ya san wani a cikin jami'ar sai je ranka dai wallahi tallahi ai yaron ka ne ya samu abin da muna so a dan same ido a ringa taimakon shi wani ibn lalaci ne wanda wulakanta kan irin wannan abu ka bar shi tun daga jami'ar amma waya kwace akwatin shi ma shi ma karatu ne tun daga gate ba sai kawo a daukan maka dako ina zaka je sakashin ko to shikenan can abi kai hau mashi libar ko kai shikenan sai ga masa bar shi ma darasi ne a rayuwa ba haka bane ba ya je can a ce akwai rasit kaza na ƙarya je duk a bashi duk ya samu amma wai sai ga iyaye har kuɗi suke ba laccarori har kuɗi suke wai sai sabo da wasu wai a taimake shi wannan wulaƙantar da kai ne shi in kai mai haka kai ba zai taimake ka ba wallahi dan ba kai mai tarbiyyar da zai taimake ka ba Allah dai kyauta so wannan kenan sannan kuma kun ga daga cin aikin mata ku ku ji da wannan kenan dan wani auro ki ya zama uwar waɗannan ‘ya'ya ba ta nan ko ta fita ko ta rasu ki san haƙƙi ne akan ki masu tarbiyya ki tsaya a kansu wajen maslahar rayuwarsu wani daga cin aikin da ya kamata mata su fahimta ba wai abin ya juya ki koma cin zalin ba ina fatan fahimta abinci ba ki kirga da wuri ba saboda ke kika haifa ba in an kawo abu kuma ki cinye ki san masa ɗan kaɗan in ya fita kuma ki sa su aikin da ba za su iya ba in ba su yi har da cizo kuma akwai matar da muka kama wai yaron da yace dan shekara shida ba amma ta ciccije mai hannu da wuya da ina ne ta an goko ne kana wani bude baki ina fata fahimta fahimta wallahi saboda mugunta kai kaga da Allah mata wallahi ku tsoron Allah cizo fa to kaga dai da a ce ta sa kai shekara 15 sai fada suke sai ta juya ta cije shi ko ba haka ba har shi kai har da cizo da irin wannan abu wallahi wannan ba hali ne na garba kuma ki sani zaki biya farashin ranar kiyama in ya zama kamar da annabi ke cewa mage an cutar da ita an shiga wata saboda mage na kuma dan adam ina fatan fahimta Allah dai ya mu dace to yanzu abun ma sai ga cewa to wai ƴaƴan da suka fan ba su ba su tsawo akan su ba dama su masu fada ba dama su doke su ba dama su kaza mun bayyanta yanzu da mu in ka tashi ka ji yaro ya kuka sai dai ya kukan a can ya share in na ramawa ne rama a can in ma na haƙuri ya haƙuri a can ba haka ake bada to yanzu ba wadda ta jo ko sai ka ta sawo gele menene wane fa waye maka kaza wai ta zo ta bi ka ji wa abu wai ta ji ihun shi to shi wannan yaro zai zama wani abu arziki Allah samu dace su abuwa ne dai sai mu da su muke su kurkutar da abuwa mu zo mana cewa wayo duniya ba ta lalace ba mutane suka lalace amma ita duniya tana nan Allah sa mu dace kala ke cewa falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi so garin Madina ga dauta alaihi bil ba'ir sai ne sammako zuwa gare shi da wannan raƙumi da muke ciniki fa aqani thamanahu sai manzon Allah ya bani kudin raƙumin da muka ciniki warar da alayya kuma ya dawo min da raƙumin nawa mun kanta a can baya cikin kitabu sai ce sai da aka bani kuɗi annabi ya ce ka kirga kira ce sun kai sun kai bilal aka aiko da kuɗin sai to shikenan sai da ya kama hanya ya tafi sai ya ji an kira shi kuma ya ce tun da ji annabi ya kenan san to na san abin da biyo ba kenan za a dawo min da dukiya ta kenan sallallahu alaihi wasallama manzon Allah kenan sarkin kyauta kun fahimta yanzu kaga ashe shi gara da ya cinikin ma kenan ko inda ce ba zai sayar wata kila kaga da an samu abin nan kenan to kaga sai annabi ce sai ya dawo mun ya jabir ce aka biya ni kuɗi na kuma aka dawo mun da kuɗi na sallallahu alaihi wa aka dawo mun da kuɗin kuma sallallahu alaihi wasallama qala al-mughira sai mughira ibn miqsim wani malami ne cikin malaman iraki ke cewa hada fi qada'ina hasanun wannan a wajen biyan bashi mu a wajen mu abu ne mai kyau la nara bihi ba'san ba ma ganin laifi akan wannan abun ina fatan fahimta wajen biyan abu ka kyautata biyan abun nan misali ka zo ka ci bashin wasu abubuwa mutum sai ya zama to ma'ana ka ci bashin abubuwa sai ka tashi biya sai ka kyautata wa mutumin ba wai a ƙarshen sharaɗi ba ya ce a wajen wannan yin haka babu laifi insha Allah ta'ala Allah samu dace to wannan hadisi kamar da muka ji shi ne mahallicin shi ne wancan ɗin ko Allah samu dace wannan shine ƙarshen wannan babu insha Allah ta'ala sauran fa'idoji ko mun sha maimaita su a can baya fa'idojin wannan karatun insha Allah ta'ala to malam yake cewa babu man gaza wa hu hadisu ursin hadis ahadin bi ursihi babu mutumin da ya je yaƙi wa hu hadisu ahadin bi ursihi alhalin bai daɗe da yin angwancin shi ba urs shine angwanci urs a sa an ba allika abin nan damma akan allika faɗin kun fahimta a sa damma akan aino ɗin a ce urs ya zama angwanci zamanin abin nan angwancin kenan in aka ce irs kuma ita amarya kenan to kaga ursi ne yanzu babu man gaza wa hadisi adin bi ursihi babun da ke bayanin mutumin da ya ji yaƙi alhalin bai daɗe da angwanci ba kun fahimta me yasa ma da ya kawo wannan magana kenan mai yiwa lokacin da zai tafi kai tafi tunanin shi yana ta'allike da matan nan tasa wannan ango amarya tasa to yanzu wannan zai iya shattata tunaninsa za a iya haƙinsa da babin zamu zo mun tarar cewa annabi ke cewa kada wanda ya mallaki wata mata bai da tare da ita bai bi ni yaƙi zai shiga ko ba zai shiga ba za mu zo mu hadisi tunda ya tabbata a zamanin manzon Allah babu laifi in dai mutum ya tare ya tafi wannan yaƙi ɗin kun fahimta amma in yana da amare bai tare ɗin ba to shi za mu ji annabi ke cewa a kada mutum ya bi shi yaƙi a wannan hali ɗin ya zauna wajen an yafe wajen amare tasa malai cewa fi hadisi jabirin anin nabi sallallahu alaihi wasallama game da wannan matsalar akwai hadisin jabir Allah ƙara masa da wato wacin wannan hadisi magama kenan malin ce babu manitarar gazwa ba'dal bina'i babun zai mana bayani game da mutumin da ya zaɓa in za a je yaƙi ya zama bayan mutum ya tare da amaryarsa tukuna kun fahimci abin ko mala ya ce wa fihi abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan a game da ita wannan matsala ko hadisin abu huraira allah ƙara masa yarda abin da yake shara shine hadisin da imam bukhari shi da kan shafar a cikin kitabul humus inda ya ce min ɗariƙe hammamin an hukala cewa ga zanabi min al'ambiya ifa ƙala la ya taba ni rajulun malaka badda amra'atin walamma ya bini biha cikin wani dogon hadisi ne abu rake cewa wani annabi cikin annabawa ya ji yaƙi kafin ji amma sai ya sa sharaɗi duk mutumin da yake da wata mata amarya bai tare ta ba annabin ya ce kada ya bi ni yaƙi wannan ya tabbata cikin shari'ar umma sannan annabi yake cewa kuma duk mutumin da ya gina gida ya kai ga rufi bai karasa ba to kai tafi tiran shi na wajen rufin gidan nan ya tsaya gidan shi karasa fa gidansa duk mutumin da ya ce awaki ko raƙuma suna ku gab da haihuwa ya tsaya kula da wannan abu din saboda kada ya je mu bashi a samin ya je yana tunanin abin yana tunanin raƙumarsa ko yana tunanin rufin gidansa ko yana tunanin amaryarsa musamman lokacin da ke akwai wayoyi nan ko ba haka ba yana can tana yaƙi tana tura mai text message ko ba haka ba kagan akwai wanda a shahada ai ba zai je ba ko kuma na san Allah samu dace to wanda shine hadisin da ke wannan babu da malai yake shara gare shi cewa lalle abin da yake nan shine an so mutum ya zama ya bari in ya tare ya ko ya tafi yakin insha Allah ta'ala malai sai cewa garduhuna min dalika an ya taffara ga qalbuhu lil jihadi manufar da sa aka ce kada je yaki alhalin da wannan matsalolin a gabansa shine ana so sanda da yaƙi zama zuciyar shi kai tsaye jihadin ta ba lokaci gaba ɗaya wa yuqbilu alai bin shaɗin sai zama ya tunkari yaƙin ya tunkari jihadi cikin nishadi la'anna alladhi yuqadu aqadahu ala imra'atin yabqa muta'alliq al-khadir biha domin wanda aka kulla aure da wata mata to zai tafi da tunaninta ne bi khilafi ma idza dakhala biha fa inna yusirul amru fi haqqi akhaf to amma sabanin wanda shi har ga ya tare sun wata ɗaya sati biyu da ita to shi a haƙƙin zaga cewa yadda wancan da bai tare ba ta shi kan mata shi ba ɗaya da wannan ya ga tare da ita ba ina fatan fahimta sai malai ce wa nadiru al ishtigalu bil akali qabla salati irin wannan abin shine kamar mutum da yazo yana jin yunwa ga abinci an kawo shi ma kaga an ce kada ci abinci kai ya sallar tukuna yana jin yunwa ga sallah ta tashi kuma aka ce to bari ya ci abincin tukuna Allah samu dace malai ce babu mubadaratul imami indal fazi babu dai mana bayani mubadara shine gaggawa shine musara'a na liman imam na shugaba na musulmi ya zama yana da gaggawa yana rigayar sauran mutane indal fazi lokacin da aka nemo wani agaji asalin alfaza'u shine alkhawfu shine alfaza'u ina fatan fahimta to amma da ƙarshe sai akan amfani da shi zuwa ga laziminsa idan tsoro ya faɗa mutane za su ƙoƙarin neman agaji a wajen waɗansu ko ba ka ba to sai zama to ana nufin akan ce fazu ana nufin al'igatha ma'ana shugaban mu ne sai ya ji ana neman agaji wayo kaza da kaza to ana so shi shugaban ya gaggawa kai wannan taimako din jama'a na fata kun fahimci wannan abin eh lokacin magabata haka har lokacin hajjaji wannan takadarin haka wata mata wani mutum ya ji an kama wata musulma an ɗaure a gida tana ihu tana waya wa hajjaja tana neman agaji labarin kama shi a ƙasar kafare ne ce taɓe ja wannan sun ɗibo bala'i sai dai haɗa rundana aka je aka yaƙi wannan garin aka kwato wannan musulma ɗin da yawa musulmi sukan samu irin wannan abin a wancan lokaci lokacin musulunci na da ƙarfi kun fahimta to ana so shugaban suna da jarumta da jur'a irin da in an ce musulmi na neman taimako to za su yi maza su kai wannan halin taimako din bil munasaba irin halin da muke cikin za a kasar Najeriya ba Najeriya ba kasar Palestine to abin da yafi muni kuma kasar Syria yadda shekara da shekaru Bashar a wannan muke so shi me sunan shi Bashar Bashar Asad ko wannan tsohon shi wannan shugaban kasar Syria yadda yake bi na kashe musulmai yana gidan da ba su yana rusa masu gida kuma ba wasu yake kashewa ba su ne ahalus sunna shi ɗan shi'a ne da wanshi wani shine janar ɗin sojan daga da shi'a sun haɗu sun kafa suna kashe musulmi suna kashe ahalus sunna su rusa gidaje su keta akar mata su keta kaza da kaza su rusa masallatai suna nan irin abin da yake amma kana ji shiru duniya an yi gulma ba wanda ke cewa gaba da matsalar siriya ina fatan fahimta amma da wani abu zai faru ka ji su saboda munafunci amerika wai abin da riga faruwa a najeriya din nan abin da kawai statement buhari faɗa cewa za a masa yare ka ji an fara surutu eh wannan genocide ne wannan wane ne za a ƙarar da irin ɗan adam ne ana ta surutu a kai amma ba ga wancan a aikace fa yana ta karkashe mutane fa ku ji irin sharri da makircin demokaradiyya da makircin mulkin duniya da ake fama da shi shi wani aka ce yana karkashe mutanen yana jefa masu bababai ba tare da dalili ba kuma a demokaradiyya da amerika take jagoranci ce nake an ce mutum na da ikon bayyanar da ra'ayinsa ko to a can ɗin su sun bani ra'ayi ba sa ƙonan ya ci gaba da shugabantarsu kuma haka yasa ya zo ci gaba da karkashe da jefa masu bamabamai amma me yasa Amerika bata kare demokradiyya ta a can ba wani abin tambaya ne me yasa bata kare demokradiyya take kada ganga ba a can ina fatan fahimta sannan da an taba mutum daya za ta tana ihu wannan an ci mucin dan adam an kaza kaza me yasa can ake kashe dubban mutane bata ji ta magana ba me yasa duka kasashen duniya suke shura ma jaba duk sanda aka ce an samu wasu musulmi na gari an tasa ana kashe ana wulakantawa a nan to kasashen duniya ba maganar demokaradiyya ba maganar haƙƙin ɗan adam ba maganar dabiluwa ce ce duka za ka ji an shiru amma da an taɓa wani abu na shar da suka ƙulla ko ne gano shar da suka ƙulla mana ya ce ba haka bisa cewa wannan zai kawo rikici a duniya wannan genocide ne wannan kuma terrorism ne wannan kaza sai ka ana fassara abubuwan da suke a haka ɗin dokta yusufu kartawi allah kara masa lafiya sai dai wata fatawa cewa ya kamata fi musulmi ahlu suna su faɗa kafa su je su ce musulmi yan wasu yaƙi a ƙasar siriya amma shiru kake ji mala ba wani abu da ake a duniya saboda bature yahudawa sun wa duniya wani irin ɗaurin da kusan sai yadda suke so za a yi ina fatan fahimta in ka ce ka je si da kai magani ka kai makami ko ka je kai yaƙi to ta ina ma za ka bi ka je in ka je da me za ka yi ana shelin da jiragen sama kai kuma kana nan da wata ak-47 ko menene kafin ka je ma an riga an ɗauki hoton suwa suka je wannan abin duk sai abin da ke faruwa a isra'ila mutane suna ihu su rasa wanda su taimake su ina fatan fahimta wanda lokacin musulunci na da ƙarfi ne kaga haka ba za ta yi ba ba wani musulmi da za a keta alfarmashi ya yi ihu yana neman agajin musulmai a ce a ji shiru wallahi sai an je an kai ba ku tuna yaƙin uhudu yaƙin sulhu da ibiya ba me ya fara sulhu da ibiya labari ne ya zo cewa mun tura maku delegate mun tura maku ambassador za ce ko mene wato wakili guda ɗaya ku je a tattauna ku ƙwarai shawa da shi shine sayyidina usman ina fatan fahimta sai ga labari ya fito cewa an kashe usman daga maka manabi ya ce ya ce ina alharbu idan abin ya zama yaƙi kenan an taɓa mutum ɗaya a cikin mutu kama yaƙi ne kawai shi na rabe ce to a zuwa baya nan da nan suka zo suke manzan allah wannan cafa ɗin sallallahu alaihi wasallama ta haka ba za a sa a ce a ba da musulmi daga cin ma'ana hadisin wala yuslimuhu kenan wala yakhzuluhu musulmi bai sallar musulmi dan uwansa musulmi ba zai mika ma haka no ce gashi taimake ni ba ka janye hannunka wannan ba sifa musulmi bace yau ga sanan suna ta wahala suna ta abin nan ko kunutun nan ma sai mu da aka zo Najeriya ne ana dan bazo sai da abin ya zo zari ne ma sannan aka fara ko kunutun nan to mafi karanci abin da muke cewa shine waɗannan ‘yan uwana mu da ke duniya mafi ƙarancin ba za mu yi kamar da malar suka ce koda da addu'a bi su da shi mana koda da addu'a ka sa a cikin addu'a Allah karya wannan shugaban ƙasa nasu bashar asad bashar asad ne ko ina ma ka sake sunan shi ina fatan fahimta Allah karya kadarinsa waɗanda suka ɗaura mai gindi Allah sa su za su tozarta shi wulaƙanta shi waɗannan yahudawa da su amerikawa da ingilawa da rasha da china kasan araba kasar biyu ne in ka ji ana maganar sulhu a kasar abin nan syria sai ka gawai da amerika ne da ingila da china da rasha su vladimir putin suwa suna zaura suna waya za a yi sulhu wai suwa su bayan sulhu ba fa da su ake faɗa ba ba fa amerika ake yakin nan ba ba kuma rasha ake yakin ba fa abin nan ne madan aga bashar assad da su sarkin musulmi abin nan shugaban kasar saudiya a ga wayannan arabin nan shafi musulmi su kamata a ga wajen solo amma sai a ga wasu ne abin nan in sun ga dama tsaga ta wuta a daga wuta in ba ga dama abin nan abin nan muna fatan Allah ya fadakar da musulmi ya wayar da kan musulmi wallahi tallahi ko bai kamata musulmi suna jin tsoron wayannan kafaran ba wallahi tallahi wallahi kamata suna da dakakken zuciya amma matsalar kun sani ta karatu mu ne mai nisa da alkur'ani mai nisa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa zakata sun mutu sun kekashe kowa duniya kawai ke so amma ya cewa kaza da kaza kaga wannan bayan nake wallahi a cikin malaman Najeriya malaman duniya akwai wani in ya ta sa maka bayanan sai ka dauka a can ƙasa aka yankashe shi sun sa abun su amma kowa sai shiru saboda yana tsoron ka a ce a to shi ma dan ta'addari a shi ma kaza da kaza ina fata an fahimci wannan abin to abin muke cewa shine yan uwanmu na Siriya suna neman agajin mu da ta hanyar addu'a ne mu je mu taya su da addu'o'in mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaki musulmi ahlus sunna dake can din shi kuma nan shugaba Allah kare kadarin sa da yan kazagin da masu yashi Allah batar da hikimar su duk karfin su Allah ka ruguza wannan karfi nasu Allah ka dauka addinin musulunci kasar da kafirci Allah samu dace to malam ce babu wadaratul imami indal fazai babin da kantar da mu shugaban musulmi ya zama yana da gaggawa lokacin da aka nema agaji zuwa gare shi kun fanci alfaza ko kina da sigasa malam ke ta qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya an shuba qala haddathani qatada an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana bil madinati faza'un farakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farasa li abi talha fa qala ma ra'ayna min shay'in wa in wajadnahu la bahara imam bukhari ce haddathana musaddad malam musaddad ya ba mu hadisi qala haddathana yahya ce yahya ba mu hadisi an shuba daga shuba qala haddathani qatada yace qatada ba ni hadisi an anas bin malik radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah kara masa yadda yace kana bil madinati faz'un wan samu wani kayaniya a garin madina wadda ta kawo furgici فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة منزان الله tsira da aminci Allah sabaka yace sai ya hau wani doki na Abu Talha in za ku tuna a can bayan mun karanta tun farko babu shaja'ati fil harbi ko aka ce dokin ma ko sirdi da lizami babu manzon Allah haka ya haushi saboda kwarewa haka ake so shugaban sun kware da abubuwa sosai Allah samu dace na sha faɗa duk sun da musu zabuwa da zan wakilin to mu ringa zaɓa wanda suke da ƙwarewa a cikin harkokin rayuwa ba kawai kowanne ya zo da yan nerorin shi ba kawai shi sai a zaɓe shi duk wanda ya tsaya a cikin fosta ya kyau kuma ba shi bane wannan ko ba haka mutane suke ba sai wanda karkace ba ku rushi ku zaɓe za ku ci ubanku ina fata mai ba haka suke ba eh wanda ya sa wani gilashi muku haka wani wasu ya muku haka wai shi ne yana tunani ta ina zan fara cutar su ina ba ta mun Allah shi kyauta ai kamata ku duba waye yayi ya goge kuka san cewa zai yi muku abin nan Allah sa mu fahimta gwamna ne shugaban kasa ne wane ne wanda ke goge wato shi kamata a ringa zaba qala sai ce ma ra'ayina min shay'in annabi da ya dawo sai ce ai ba mu ga komai ba wa in wajadnahu la bahara wa in wajadnahu hu da mira kuma kan waye alfaras barakallahu fikum ma'ana ai wajadna alfarasa labahar mun samu wannan doki naku ya zama teku wajen gudana aka ce da kangararre ne shi ma dokin amma tunda manzon Allah Hausa sai zage kawai shikenan albarka yau fa muna tajin albarkocin manzon Allah ina fatan fahimta so haka duk inda manzon Allah ya zauna albarka ci jama'a wallahi kun ga wannan hadisan manzon Allah sa ake karantawa walla ba kama albarka ke zama a bayan ƙasa ba shi sa tura mulkin mallaka duk inda suka dara suka da ana karantar da hadisi akwai malaman hadisi to aikin farko da suke shine su ga bayan malaman hadisi abu na biyu su hana karantar da hadisi sai su ce muku ai in ana karanta hadisi za a samu rikici ga malikiya ta isa za a karto to sai ce ga hanbaliya ga shafi'iya musamman hanafiya ina ba ku je duk kasashen duniya ku je inda suke ji mulkin mallaka sai ga sai sun cire masu ilimin hadisi karatun hadisi sun wulakan da malaman hadisi sai a kawo wata mazhaba sai a ce ita ce dokar ƙasa in ba sa na kuma sun cin gaba daya ba saboda ba sa son kai ya ringa wayewa ba san albarka ta shiga duk inda manzon Allah jira sunna shi ta jira aka fassara mutane yadda ya kamata wala sai kaga canji a cikin wannan kasashen a cikin wannan rayuwa ku duba bakar goma da ya ɗauko bukhari a karantarwa yadda canza najeriya wanda albarkacin wannan karatun da ke shi ne muke ɗora a yanzu shi ne albarkacin shi ne ake ta ta yi yanzu ake samu wannan ci gaba ɗin ina fata mai ta ƙarƙashin shi ne aka sami irin su malam jafar aka sami irin su malam albani ɗin sannan ga matasa nan burjik a duniya yanzu da wasu malamai suna ta a najeriya in ana ta cin wani abubuwa ɗin so din da sunna take shi yasa shi gumin zai farka zai ce karatun hadisi da aiki da shi ɗin an zama lafiya ga musulmi karatun hadisi da aiki da shi sai ce mene shi ɗai azama lahiya ga musulmi Allah baya musulmi azaba ya zara hannun shi tare da su matuƙar suna karatun hadisin manzan Allah suna aiki da shi sai jawo ayawa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fi Allah ce ai bai dace ga Allah bai ce zai ce zai ma mutane azaba alhalin kai manzan Allah kana cikin su in annabi nan muna da mene muna da protection muna da gadi wanda Allah ba zai mana azaba ba idan aka ce ba manzon Allah ce mutu kenan katanga ta faɗi kofa ta buɗe kuma kan lalu azabahum an tafi wa ma kan la mu'azibahum wa hum yastaghfiruna matukar suna laifi su wato Allah ba zai masa azaba ba shi sai a tsari a ce kaza da ka zo ana kanta sai a ce da har wani karin magana suka ce wai karatun hadisi ma wane ne gashi gashi haka nan so shi ne daga in annabi na to zaka ga samun albarka a rayuwa ka duba dabba ce annabi hau ta samu albarka wane ne ya samu albarka raƙumin jabir ya samu albarka to haka abin yake da haka muna cewa aje a karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sai dai kai ci abin ta kai ci shine dalibai da yawa ba sa son su hala wajen koyi sunnan manzon Allah in kiya kiya ko a kiristo zai ai maza ai ban maza a gama su ko malamai ba su zo su karanta wasu sai dai aje abin nan Allah saka mala albayin da alkhairi babu shakka ya ɗauki ragama ya haɗa sunan manzan Allah a Najeriya da duniya gaba ɗaya don ya fito daga cin karatun hadisai da kuma karantar da su a bisa yadda ya kamata da tantance ingantacce da wanda ke bai inganta ba da korar taƙalidanci da ta'assubanci da mazhabanci wannan mutum ya yi rawar gani a ƙasar nan Allah saka masa alkhari Allah da rahama abin da ya bari Allah sa mashi albarka to ina ganin ana samu lokaci ya ƙure za mu ja birki dole a nan in Allah kan gobe sai mu tashi mene babu sur'ati war raqdi fil faza'i abin ka fada daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka fi mana Allah ka sa aljanna firdaus da makoman mu wannan wanda mu na Syria da na Palestine Allah ka Allah ka kawo masa agaji daga gare ka ya Allah mu roƙon ka ya Allah ka kauda kai daga laifukan su da kurakuran su Allah ka yafe musu ka kinsa masu da mu gaba ɗaya shari'a da biyayya gare ka da tabbata akan ɗa'a gare ka ya Allah maɗaukakin sarki mu ma ƙasar mu ta Najeriya muna fama da matsaloli ga sanan kala kala Allah ka shige mana gaba mun san Allah kana mana kana kau da kai alifon mu Allah ka ƙara kau da kai alifon mu ka shige mana gaba kai mana maganin matsalolin wannan makanta ta mu Allah ka sa mata albarka ka tsare ta da tsarewarka ka albarkace mu gaba ɗaya ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله